الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه روح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan majalisi na fassara alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin indimi islamic tours a nan garin maiduguri yau muna yammacin litinin 21 ga watan ramadan shekara 1442 bayan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da hudu uku go uku ga watan biyar shekara 2021 miladiya Allah subhanahu wataala muke roƙo ya mana tawfiki muna cikin suratul anfal jiya mun tsaya a ƙarshen ayata 41 yau kuma za mu ci gaba insha Allah daga ayata 42 kafin nan za mu amsa kamar tambaya guda biyu daga cikin tambayoyi da aka yi a kamar yadda kwanaki muka tambihi yana da wahala mu amsa duk tambayoyi da za a yi saboda haka idan ka yi tambaya ba ji amsa tambaya ba to akwai dalili sai ka yi haƙuri insha to Allah samu dace ko da tambayar ta maimaitu da yawa ba a so a rika amsa tambayoyi da sun maimaitu da yawa kuma shayarwa kuma za a duba wata maslaha da amfanin tambayar shin tambayar ta cancanci a ba ta lokaci minti biyar shida ana bayan dole a za a za a kalli wannan shi mai rubutu mai tambaya ya rubuta yana ganin tambayar tana da muhimmanci a gurinsa to amma kuma dole za a wuna a gani ya muhimmancin wannan tambayar wannan yana tambaya bayaninsa na dangane da a takaice da abin da yake nufi ya sha ruwa kafin lokacin sha ruwa ya sha ruwa karfe 6:22 sai na dawo ina ji ko ya ce a ya fi daga cikin maiduguri zuwa uba mun sha ruwa karfe 6:22 sai mun dawo biyu da yamma karfe 6:22 kafin neman abin bude baki shida da ashirin da hudu sai na sha ruwa sai aka ce karfe shida da rabi ne ake shan ruwa a nan to a takaice da tambayar sa ita ce ya sha ruwa kafin faduwar rana ta ko minti biyu ko minti uku ne in ji rana ba ta fadi ba ba ta fadi ba ba samu gurubi ba idan mutum ya sha ruwa ya ɗauka cewa rana ta fadi alhali kuma rana ba ta fadi ba to ya matsan azumin su yayi ko zai rama mafi yawan malamai sun tafi akan cewa zai rama wannan ya fi taka tsantsan domin hadisin asma'u da ke cewa an samu gajimari zamanin manzon Allah ba ga rana ba aka sha ruwa an dauka cewa rana ta fadi sai da aka sha ruwa sai ga rana ta bayyana hadisin haka ya tsaya bata ce an biya ba bata ce ba a biya ba to shine wasu malamai suka ce ba za a biya ba inda manzon Allah ya umurce su su biya da na asma'u ta bayyana haka tunda ta yi shiru to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa su sun bi rama wannan ranan ba ke wasu malamai suka ce a asali rana na nan kuma ka sha ruwa kafin rana ta fadi saboda haka zaka rama daya ni na gani abin da ya fita ka tsantsan tunda har ka samu kokonto shakkar cewa ka sha ruwa rana ba ta faɗi ba ka rana kwana ɗaya ya fi zama lafiya wallahu ala wannan yana tambaya ya ce akwai rayuka guda uku don yana da itikafi ya ce akwai ran wasu magabata cewa ba zai yi aiki kafi ba sai a sai a masallatai guda uku masallacin ka'aba masallacin annabi masallacin baitul maqdis wasu kuma malamai suka ce za a yi ba za a yi kitabi ba sai a masallacin da yake akwai juma'a wasu kuma sun faɗi sabanin haka to shi ne rajihi yake cewa babu shakka yana daga cikin sharadin itikafi ya zama a masallaci za a yi Allah ta'ala ce wa antum akifuna fil masajid a cikin masallaci za a yi itikafi wanda shine sharadin itikafi to an samu wasu daga cikin magabata suka ce ba za a yi itikafi ba sai a masallacin makka ko madina ko baitul maqdis akwai hadisi da zo akan wannan akwai magana wajen isnadinsa idan aka dauka cewa ma ya inganta abin nufi ma'ana itikafi a masallacin ka'aba da masallacin madina masallacin manzon Allah da masallacin baitul maqdis ya fi lada dan Allah ce wa antum aakifuna fil masajid Allah bai kayyade ba masallacin Ka'aba da masallacin Maiduguri da masallacin Kano ko yana duk masallaci ne ya shiga ciki idan mutum zai samu dama yayi a Ka'aba ko masallacin manzon Allah ko baitul maqdis ya fi to amma ba sharadi bane sai can din saboda haka zance mafi inganci kowane masallaci za ka iya kai itikafi to sai dai maganar juma'a da ake cewa kwanakin da za ka yi yi zama na zai dace da juma'a misali masu shiga itikafi goma karshe na watan ramadan cikin kwana goma na dole ne za a yi juma'a to a nan dole ka yi itikafi a masallaci wanda yake jami ana sallar juma'a domin shiga itikafi sunna ne sallar juma'a farali ne a kanka bai halatta ka je ka yi sunna kabar farilla ba kuma a gurin malikiya suka ce idan ka fita saboda sallar juma'a misali ka a masallacin unguwanku ba yin juma'a sai ka je a ka shiga itikafi lokacin juma'a na yi dole ka je ka yi sallar juma'a to kuma ka fita suka ce itikafin ka ya baki saboda haka ka samu masallacin juma'a ka yi itikafi a gurin kuma an samu asar daga nana Aisha wanda ya inganta na na aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kamar yadda zuwa cikin sunan Abu Dawuda la itikafa illa bi masjidin jami babu itikafi sai a masallacin da ana sallar juma'a to amma idan misali zaka kwana uku kamar daga asabar ladi da tilan so kaga wannan ba sai ne ba masallacin da za a yi juma'a ba domin kwana uku nan juma'a ba za ta riske ka a ciki ba asabar ladi da tilan amma za ka yi kwanakin da juma'a za ta riske ka a ciki sai ka samu masallacin juma'a ka yi a guran allah samu dace kuma jiya mun so mu yi tambihi a kan goma ƙarshen nan ba mu samu mun yi ba amma abin da shafi itikafi na ga shek mur mustapha ya yi bayani sosai a kai ina fata masu itikafi allah sa sun saurari bayanin da ya yi wato manufar itikafi لزوم المسجد لطاعة الله لزمتر لزمتر مسلاتي سبو da yiwa Allah da'a da biyayya da ibada da ayyuka na alkhairi wannan shine manufa ta itikafi kamar da shi malam jiya ya bayani wato matsala mutane da yawa yanzu suna shiga itikafi amma manufar itikafi ba ta samuwa yawan surutu yawan bacci hira musamman fitinar zamani fitinar zamani social media da waya social media whatsapp to kaga sai mutum karshe ka zo itikafi ya zama na kai da wanda bai zo itikafi ba daɗe kida kana da iyaye ba ka tsaka hidimar su ba kida da matanka da yaranka ba ka tsaka ba su lokaci ba ka zo masallacin kuma abin da aka so din baka yi ba kaga bai yi ba to shaka da mugu rawa ga rakin kai ina wani ya je ya je itikafi ina wani a ya je itikafi ai ba dama kai ko nan gashi na ba labari ba ba labari sai bacci sai hira ka wannan bai dace saboda haka mutum kiyaye lokacinsa ya zama na ka fita daga cikin itikafin a ka ta ashirin itikafin a jikinku ka samu tsarkaka zuci da nutsuwa wannan shi ne abin da ake bukata ka bar harkokinka kasuwanci da komai na duniya a baya yanzu ka zo ka sa Allah a gaba to ya zama na ka gama itikafin nan ya zama akwai tasiri to amma an zo a masallaci a masallaci ma ana rigima ana fada kan guri ina tsarkaka zuciya ina tsarkaka zuciya da ake so a saboda haka masu itikafi lalle lalle su tsaya su tabbatar da cewa sun kiyaye ka'idojin itikafin nan wasu ya sa ma aka ce karka je sallar janaza karka je gaida mara lafiya ba za ka je ko ina ba amma likiya suke cewa misali kamar a nan aka fara sallar gawa kai kana zaune can ƙarshen masallaci suka ce makaruhi ne ka bar can gurin ka ƙarshen masallaci ka zo kai sallar janaza duk masallaci ɗaya ne amma ka tashi ka taka kana can baya ka tako ka zo sahun gaba don kai sallar itikafi suka ce ba a so ka kyale saboda girmama itikafin wata ka'idojin itikafin ba wasa ba ne saboda kan za a abu a yadda ya kamata to Allah sa a dace kuma an shiga goma karshe da wanda ya shiga itikafin da wanda bai shiga itikafin ba duk a dage da bautan Allah subhanahu wataala da roƙon Allah subhanahu wataala abin da ya kamata mutum ya tuna wato dama ta bayan Allah ya nuna mana sai a ribace ta a ci riban wannan dama da Allah ya bamu badi gaibu ne ba wanda sai me zai faru inda za ka san haka kowa zai iya tuna ba ra'ayi wanda lokaci ɗan uwanka ne ko abokanka ne ko abokan aiki ko abokai a kasuwa ko a mutane a unguwa wanda kai ka san da yawa an yi azumi an yi kiyamun laili an yi tahajjud bara da su amma yanzu suna yana suna cikin kabari kuma ba su ne suka zaba suka je ba saboda haka kai ma ba ka da tabbas saboda haka dama da ka samu ta yanzu sai mutum ya rubuce ta a dage da sallah da nafulfulu da karatun alkur'ani da yawan da sadaka da ambatan Allah subhanahu wata'ala kuma abin da ke da muhimmanci kuma mu gyara halayenmu kyakkyawar mu'amala da mutane kyakkyawar mu'amala mu zama masu haƙuri ka sowa junanka abin da ka sowa kanka kar ka zama mai hasada ana cikin goman ƙarshe kana neman ganin laifin kadir amma kana cike da hasara cikin zuciyarka kana jin haushin mutane kana jin haushin wannan kana jin haushin wancan kana hasara da wannan kana kiyaye da wannan to ina abu zai kyau kamar yadda ana so zahirin ka yayi kyau ana so kuma batinin ka yayi kyau sanan ne Allah ta'ala sai ya dakar da kai domin Allah yana duba abin da ke cikin zuciyar bawa in Allah ya san zuciyarka akwai ikhlasi da kyakkyawan niyya da san alkhairi sai Allah ya dakatar da kai da alkhairi to Allah samu dace akwai wanda ya tambaya akan abin da shafi sharifai to akwai ni karin bayani da nake so a gurin sa in yana kusa yana nan in mu tashi karatu a ya same ni da akwai tambayoyi da nake son masa da yake mun yi magana akan walidil qurba yaran gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusa kuma kun san ahlul baiti ana kiran su sharifai ko jikokin manzon Allah ana kiran su sharifai to akwai tambayar da yayi a ina son imam masa wasu tambayoyi kafin a amsa yana kusan yin tashi ina su muhammad to Allah sa dace إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم خليفا ويقللكم الله ترجع الأمور
نعم الله تعالى يكشوا إذ أنتم بالعدوة الدنيا كتنا لوكة لكتي قبر كززبو والذي يكي ما في كسا وهم بالعدوة القصوى سوكما سنة قبر كززبو والذي يكي ما في نيسا والركب أسفل منكم كما آيرين ينا كسادكم ولو تواعدتم لكن القوري لاختلفتم في الميعاد da kun saba wajen cika alkawarin walakin sai dai liyaqbi Allah amran kana maf'ula Allah ya so ya hukunta al'amarin da yake mai aukuwa ne liyahlika man halaka an bayyana domin wanda zai halaka ya halaka bayan hujja ka tabbata wa yahya man hayya an bayyana wanda kuma zai rayu ya rayu bayan hujja ta tabbata ta bayyana wa inna Allah lalle Allah da sami'un mai ji ne alimun masani ne na ma'ala ta'ala ya saka kawo wata halka domin kun duba tun daga farkon sura har zuwa inda muke Allah ta'ala yana ɗauko labari na yaƙin badir daki-daki mataki-mataki kuma yana sarkawa da wasu bayanai wani shi ne usulun ƙur'ani balaga ta al-ƙur'ani to Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ba mu labarin yadda yakin ya kasance irin yadda Allah ta'ala ya ba da nasara kuma ya ba da ka'idoji nan gaba ma idan za a tunkari kafirai ya za a yi sai kuma Allah ta'ala ya sake dawo yana bayani akan yakin bali iz antum ku tuna lokacin da kuke bil udwa al udwa shine wato gefen kwari ko ku zazzobo inda akwai kwari ku zazzobo yana da gefe to gefe ɗaya ana ana kiransa al'udwa ɗaya gefe ma ana kiransa al'udwa to a nan ana magana kori wanda yake ko zazzabo wanda yake a fagen badar to musulmai da suka zo daga madina suka tsaya gefen da yake yana kusa da madina to shine Allah ta'ala ke cewa ku tuna ya ga annabi Muhammad ya ku sahabban manzon Allah iz antum lokacin da kuke bil udwati dunya kuna gabar ku zazzabo wanda yake mafi kusa da madina a duniya ta anid na al'adina mana mafi kusa sun to dama sun to daga ina daga madina da suka zo daidai da kwarin sai suka tsaya a gefen kwari wanda yake yana mafi kusa da madina wahun bil udwatil quswa wahun ku suka faran makka bil udwatil quswa suna gabar kwari wanda yake mafi nisa al quswa تأنيثنا الأقصى كمر الأكبر كبرى الأعلى أوليا الأوليا الأدنى الدنيا الأقصى القصوى معنى سكافري سنا قبر كوززبو wanda yake mafi nisa mafi nisa daga ina daga Madina su sun taho daga Madina suka tarar da wato gefen kwari na farko suka tsaya su kuma kafirai sun taho daga makka da suka tarar da wato gabar kori wanda yake ba bangaren su suka tsaya saboda haka musulmai suna gaba wadda take mafi kusa da madina su kafirai suna gaba wadda take mafi nisa daga madina Allah ta'ala ke cewa warrakbu asfala minkum warrakbu asfala minkum ayarin abu sufyan kuma yana kasa da ku game da malamai suke sawarawa game da muka ce badr yana kudu masa gabas daga madina in ka tashi daga madina za ka je maka za ka yi kudu ne maka tana kudu da madina saboda ka in ka fito daga madina ka yi kudu sai ka yi wa gabar in ka yi wa gabar za ka je ina badr to badar din nan idan ka je ariyan badar din tudu ne to idan ka je gabar ka ƙara yin gabar afon ka ƙara yin yamma ka ƙara yin yamma ka ƙara yin yamma za ka je bahar maliya ne an fahimta to inda sahabbai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da kafaran maka gurin tudu ne an gane daga nan idan mutum ya miƙe zai je a zai je makka kafin a yi sabon titi tariqul hijira express din nan daga maka zuwa madina mutane ta nan suke bi daga madina zuwa maka a je maka to da aka yi wannan sabon babban hanyar nan tariqul hijira express din nan to mutane suka koma can to idan ka taho daga madina za ka je maka za ka yi kudu amma za ka ɗan yamma kudu matso yamma da muka ce kudu maso gabas wannan kuskure ne kuskure ne kudu maso yamma to daga badir kuma in ka yi yamma za ka je bahar maliya to inda badir yake tudu kana tafiya bangaren kana yamma kana tafiya bangaren bahar maliya kana yin me kana kana kana kasa manzon Allah yana tudu kafirai suna tudu ayarin Abu Sufyan inda manzon Allah ya bin nan inda kafirai suka bi suka taho nan nan ya kamata ya bi amma da ya samu labarin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yana so ya tare ayarinsa sai me ya bar hanyar da aka sani sai ya yamma ya yi bangaren bahar maliya kaga ya yi mai kenan ya yi ƙasa to shine Allah ta'ala yake cewa in antum bil udwati dunya lokacin da kuna gabar kori wanda yake mafi kusa da Madina wa hum bil udwati al quswa su kuma kafirai suna gaba wadda take mafi nisa daga Madina war rasbu ayarin fatauci na Abu Sufyan asfala minkum suna ƙasa da ku sun yi yamma sun yi bangaren bahar maliya duk isa ki hanya domin ya kubucewa manzon Allah ya tsirewa manzon ya tsira ko kuma ya gudu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine Qur'ani abin da yake sawarawa to shine malamai suka ce a manufar fadin wannan wannan labarin Allah ta'ala yana so ya tunawa manzon Allah da sahabbai irin ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu malamai suka ce baya daga cikin manufa ta alkur'ani uslubin alkur'ani a ba da bayani daki-daki akan gurare don ƙur'an alƙur'ani littafi ne na wa'azi a wa'azi a karantar da mutane samu shirya amma bayani daki-daki akan guri wani ba usulubi ne na alƙur'ani ba to idan ka ga bayani in ka ga alƙur'ani ya kawo bayani daki-daki akan wani guri to akwai wata hikima ba haka kawai Allah ta'ala ya kawo ba to shine malamai suke cewa anan bayanin da Allah ya kawo wato gaba mafi kusa gaba mafi nisa a kamar yadda muka yi bayani a baya inda musulmai suka tsaya gurin rairayi ne idan ba dan Allah ta'ala ya saukar da ruwan sama ba to inda za a fara gwabza yaki a wannan yanayi musulmai za su za su ji jiki sosai to amma Allah ta'ala ya saukar da ruwan sama wato gurin ya tabbata suka samu gurin tsayuwa da kyau suka tsaya suka yi yaki to abinda Allah ta halaki sawara wa ana gabansu ga kafurai sannan kuma in kayi yin makaɗan ga ayarin abu sufiyan inda a lokacin kafuran maka da ayarin abu sufiyan za su haɗa baki don manzan Allah sun yana tsakaninsu ne wannan ma ya juya ya dawo ta baya wannan ma su tunkare su da abin ba zai kyau ba amma Allah ta'ala ya sa su kafuran maka ba su san daidai ina abu sufiyan yake ba manzo Allah ma bai san daidai ina Abu Sufyan yake ba duk da cewa gurin da suke tsaye a lokacin da suka tsaya kafin Allah ya dauki saukar da ruwan sama gurin rairayi ne gurin ba strategy ne na yaƙi ba amma duk da haka Allah ta'ala ya tabbatar da dagadagan su ya saukar da ruwa daga sama Allah ya taimaka musu suka samu nasara to shine Allah ta'ala yana fadin waɗannan gurare domin su suna da irin ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ألا تعالى سوى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد عند كن القول سكانكم تكافرا مكة kuka sa lokaci ku hadu lokaci kaza domin ku gwabza yaki laftalaftum fil mi'adi da kun saba wajen cika alƙawarin kila Allah zai sa kila ku ji tsoronsu ku ga yawansu ku tsorata ba za ku zo ba kila su ma idan sun ga kun yi alkawari da su su ga wani dalilin da zai hana su ba za su fita alkawarin ba to walakin amma Allah ta'ala ya hada tsakaninku ba tare da alkawari ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito domin me ya tare ayarin mutunci na Abu Sufyan kafaran maka sun fito ne domin su kare kayansu na fatauci manzon Allah ba da niyan yaki ya fito ba kafaran maka ba da niyan yaki suka fito ba amma Allah ta'ala ya hada tsakaninsu abin ya zamanto yaki to shine Allah ta'ala yake cewa walau tawa'atu inda kun yi wa juna alƙawari tsakaninku da kafuran maka kun cewa za ku hadu a badar ku yaƙi lakhtalaftum fil mi'adi da kun saba wajen cika wannan alƙawarin kila ku ba ku cika alƙawarin ba kila su ba su cika alƙawarin ba kila dukkaninku ba za ku cika alƙawarin ba walakin sai da Allah ya hada tsakaninku ba tare da kun yi alƙawari za ku hadu ba dan me Allah yayi wannan liyaqdi Allahu amran kana mas'ula domin Allah ya hukunta wani al'amari wanda yake mai tabbatuwa mana tabbas zai faru amrin wani al'amari malamai suka ce Allah ya kawo da sigar wato na kira saboda ya girmama wannan al'amarin abin da Allah ta'ala ya so ya hukunta shi ne ko abin da Allah ya hukunta shi ne nasarar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai wani al'amari ne mai girma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba adadinsu kaɗan ne kuma wajen tanadi ba su da tanadi da yawa mutane da uku da goma sha uku ko sha tara Allah ya taimake su akan wajen mutane guda dubu to shi yasa amran Allah ya kawo da na kira domin ya nuna wannan abin da Allah ta'ala ya sai hukunta al'amari ne mai girma kana maf'ula wanda yake tabbas tabbas ne zai faru zai auku ma'ana mai tabbatuwa a hadisin ka'ab ibn malik yake cewa innama kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun manzo Allah ya fita da musulmai yuriduna ira quraish suna so ne ayarin fatauci na quraishawa jama Allahu bainahum wa bain aduwwihim sai Allah ya hada tsakaninsu da tsakanin makiyansu ala ghairi mi'adin ba tare da sun yi alƙawarin haduwa ba kuma inda Allah ta'ala ya ambata anan sai Allah ta'ala yake cewa to don me Allah ya kaddara manzan Allah da kafaran maka suka hadu har aka gwabza yaƙi Allah ta yake cewa liyahlika man halaka an bayyina domin wanda zai halaka ya halaka an bayyina an wasu malamai suka ce ba'ada ba'ada bayyina bayan hujja ta tabbata halaka anan da ake nufi anan shine ba wai mutuwa ba halaka ma'ana ya tabbata akan kafirci wanda yake ya zabi hanyar kafirci don me domin kafirci karshe abin da zai kai mutum shine mai halaka ko a nan duniya bai halaka ba gobe kiyama me zai halaka wa yahya man hayya an bayyana wa yahya ya rayu ma'ana ya ci gaba da imaninsa man hayya wanda ya yi imani an bayyana bayan hujja ta tabbata أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلم في الناس كما مثله في الظلمات saboda haka idan mutum ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rayayye wanda yake bai imani da Allah ba bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kamar mace ce to anan ba wai halaka ake nufi ba wannan ya halika kamar yadda Muhammad ibn Ishaq yake cewa liyakfura man kafara ba'da al-hujjati ya ci gaba da kafirci wanda ya kafirta ba'da al-hujjati bayan hujja wace hujja lima ra'a min al-ayati wal ibar domin ya ga ayoyin Allah iri iri da abubuwa na wa'azi iri iri dan da kafaran maka kenan sun zo da yawan da irin shirin ga musulmai ba su da yawa amma duk da haka Allah ya taimaki musulmi ya ɗaukaka addinin musulunci akan kafirci kafirai suna ji suna gani aka kashe musu manya-manyan mutanensu wajen mutum saba'in aka kama wajen mutum saba'in kaga wannan ya isa hujja su gane cewa addinin musulunci na addini ne na gaskiya an fahimta to duk da abin da Allah ya nuna musu a yakin badar din nan ba su musulunta ba kaga me rage liyahlika man halaka an bayyana ya ci gaba da kafirci wanda ya zabi hanyar kafirci an bayyana kin bayan hujja ta tabbata wa yahya ibn ishaq yake cewa wa yu'min ya ci gaba da imani man amana wanda ya imani ala mithli zalika ma'ana bayan hujja ta bayyana gare shi musulmai da farko wa inna fariqan minal mu'minina lakarihuna ba sa su a gwabza wannan yaki suka ce ya rasulullahi ba mu shiri ba ba mu da yawa sun fi mu yawa amma Allah ta'ala li yaqdi Allahu amran kana maf'ula Allah ya sa ayarin fitoshin Abu Sufyan ya kubci ya zama dole za a sai ayyaki aka sai aka yaki to bayan sahabbai sun ga irin nasarar da Allah ta'ala ya ba su su 310 sun yi nasara kan mutane guda dubu sun kama wajen mutum saba'in sun kashe saba'in kuma sun ga irin yadda Allah ya saukar da mala'ika Allah ya taimake su inda suka tsaya rairayi ne ba alamu samun nasara Allah ya saukar da ruwan sama Allah ya tafi da wasu wasan shaidani daga gare su ya tabbatar da daga daga su kaga duk wannan ne ayoyi saboda haka wanda ya imani ya ci gaba da imaninsa bayan hujjoji sun bayyana cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya wannan hanyar kafirci hanya ce ta bata an gane saboda haka ba halaka ake nufin anan ba li ya halika man halaka an bayyana wanda ya zabi hanyar kafirci ya ci gaba da kafirci bayan hujja ta bayyana wa yahya man hayya an bayyana wanda ya zabi hanyar imani ya ci gaba da imani bayan hujja ta tabbata a gare shi imam ibn qayyim yake cewa fa kana tilka min a'zami ayati rabbi subhana abin da ya faru a yakin badr din nan sai zamanto yana daga cikin manya-manyan ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala, saddaka biha rasulahu, Allah ya gaskata manzansa da abin da ya faru nan a yakin badar wa kitabahu, hakan ya gaskata littafinsa alkur'ani li ya halika man ba'daha bayan wannan ayar abin da Allah ya kaddara a yakin badar man ikhtara li nafsihi ya halaka wanda ya zaba wa kansa alkufra kafirci والعنادة لكما قولة وحي الله سبحانه وتعالى البينة باين هجة تثبت أكنسا فلا يكون له على الله هجة باين باين وتهجة دنگري ده الله سبحانه وتعالى ما نبا زي يزي يا الله مو بمغاني با الله يانونا مس سيكي سيوا ويحيى من حي بالإيمان بالله ورسوله يتيغ بدا رايوة ده إيماني وان ده يرايو ya yi imani da Allah da manzan Allah an bayyana bayan hujja ta bayyana a gare shi cewa wannan addini shi ne addini na gaskiya fala yabqa indahu shakkun wala raibun su musulmi bayan sun ga wannan sabon manzan Allah bayan wannan bayan da za a yi samu wata shakka wani kokonto dangane da al'amarin addinin musulunci to shine yake cewa hadha min a'zamil hikam wannan yana daga cikin manyan manyan hikimomi da Allah ta'ala ya so ya kaddara a wannan yaki domin ya bayyana a fili ga kowa addinin musulunci shine addinin gaskiya kafirci hanya ce a tabbata sai Allah ta'ala yake cewa wa inna Allah lalle Allah la sami'un mai ji ne alimun masani ne la sami'un ma'ana yana jin addu'o'in yana jin maganganunku alimun ya san da halayenku da kuma abin da kuke kaddarawa a cikin zukatanku babu abin da zai boya ga Allah subhanahu wataala Allah ya san komai da komai sai Allah ta'ala ya ci gaba da wato faɗa wa manzon Allah da sahabbai irin ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu idh yurikahumullahu fi manamika qalila ka tuna lokacin da Allah yake nuna maka su cikin baccinka qalilan ɗan kaɗan walau arakahum kathira inda Allah ta'ala ya nuna maka su kathiran suna da yawa lafashiltum da kun tsorata wala tanaza'tum da kun yi jayayya fil amri dangane da al'amarin yaki walakin Allah sallam sai da Allah ta'ala ya kiyaye innahu alimun bi zati sudur Allah masanin abin da yake zukata ne Allah ta'ala ya ce iz yurikahum Allah fi manamik ka tuna ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya nuna maka kafirai a yakin badr qalilan ‘yan kaɗan ya tabbata cikin azar Allah ta'ala ya nuna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin mafarki suka farin ba su da yawa sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ya fada wa sahabbai sai suka sahabbai suka yi farin ciki suka samu ƙwarin gwiwa da wannan labari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada musu to shine Allah ta'ala ke cewa walau aratuhum kathira inda Allah ta'ala ya nuna maka a cikin wannan mafarki a cikin bacci kathira cewa su kafiran da yawa kuma ka faɗa wa abokanka sahabbai cewa kafiran nan fa Allah ya nuna mun su suna da yawa lafashiltum da kun ji tsoro wala tanaza'tum fil amri da kun yi jayayya shin za a yi wannan yakin ko ba za a yi ba inda manzon Allah Allah ya nuna masa kafiran suna da yawa kuma ya zo ya ba sahabbai labari cewa kafiran da ba suna da yawa tabbas za a samu jayayya wasu za su ce suna suna da yawa a kyale wannan yakin wasu su ce ko suna da yawa mai amma da Allah ta'ala ya nuna wa manzan Allah kafiran nan ba su da yawa manzan Allah ya faɗa wa sahabbai sai suka samu kwarin gwiwa cewa tunda ba su da yawa a je min a yaƙe su wannan yana da cikin ni'imar Allah da Allah ta'ala ya yi wa manzan Allah da sahabbai a ranar yakin Badr walakin Allah sallam sai dai Allah madaukakin sarki wato ya kiyaye wato ya kare ku abin da ba a so bai faru ba ma'ana sallama ya kiyaye ku daga jin tsoro ya kiyaye ku daga sabani saboda ya nuna muku su ɗin ƙalilan ne walakin Allah sallam innahu alimun bi zati sudur Allah masanin abin da yake cikin zukata ne as-sudur anan ma'ana kiraza amma an kira wato zukata da kiraza domin zuciyar tana kirji ne an gane innahu alimun bi zati sudur sai ta gaba Allah ta'ala yake cewa wa idh yurikumuhu ka tuna lokacin da Allah ya nuna ku tuna lokacin da Allah ya nuna muku su su kafiran kenan idh taqaytum lokacin da kuka hadu fi ayunikum a idanuwanku qalilan in kalina ba su da yawa to bayan Allah ta'ala ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci su kafaran ba su da yawa manzon Allah ya bai wa sahabbai labari suka ji daɗi sai kuma Allah ta'ala domin ya tabbatar wa sahabbai su ma su ga da idonsu abinda manzon Allah ya faɗa musu da sahabbai suka tsaya kafin a fara gwabza yaki suka ga da idonsu suna ganin kafiran na ƴan kalila haka Allah ya nuna musu wa idh yurikumuhum lokacin da Allah ya nuna muku su kafiran idan taqaitum sanda kuka hadu za a fara gwabza yaki fi ayunikum ya nuna muku su a idanuwanku kalilan ba su da yawa bayan manzo Allah ya ba su labarin cewa ba su da ne ba su da yawa Allah ya tabbatar musu kowa ya ga abin da manzo Allah ya faɗa musu asar ya zo a cikin kabari daga Abdullah da Mas'ud yake cewa laqad kullilu fi ayunina yawma badri da hakika an mai da su ɗan kalilin muka gan su ɗan kalilin a idonmu ranar yakin badr ibnu mas'ud yake cewa hatta qultu li rajulin ila jambi an shiga tsoho kafin a fara gwabza yaki abdullahi da musu yake cewa wanda yake kusa da shi yake faɗa masa tarahum saba'in kana ga yawan su kamar saba'in ne ko mutum dubu fa yake tambayar wanda yake kusa da shi tana ganin su kamar saba'in ne ko sai wanda yake kusa da shi yake cewa a rahun mi'a ni ina ganin kamar sun kai ɗari ba ni ina ganin kamar sun kai ɗari to Allah ne ke cewa wa idh yurikumuhum idh taqaytum fi ayunikum qalilan ba su da yawa to shine ibnu mas'ud yake cewa fa asarna rajulan minhum sai muka kama mutum ɗaya daga cikin kafirai fa qulna muka tambaye shi kam hum ku nawa ne qala alfan mu dubu ne amma ibnu mas'ud ya kalle su kamar saba'in wanda ke kusa da shi ya kalle su kamar to wani iko ne na Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala yake cewa wa yuqallilukum fi a'yunihim su kuma kafiran Allah ya mai da ku ku zamanto kalilan a idon liyaqdi Allahu amran kana maf'ula domin Allah ya hukunta al'amarin da yake mai aukuwa ne su sahaban manzan Allah sun ga kafirai ba su da yawa saboda haka babu tsoro suna gani mutane ne kalilan za mu yaƙe su suka samu ƙwarin gwiwa a yaƙi su kafirai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna musu ɗan kalilan ne sai suka raina su a to wannan mutanen kuma ai yanzu zamu gama da su duk dai Allah ya kaddara ne nan ma Allah ya nan ma Allah ya kodaitar da wannan nan su gan su kadan dan su yi dokin su hadu da su waɗannan ma Allah ya nuna musu waɗannan kalilan ne domin kar su tsorata kowa yana jin zai gama da wannan wannan ma yana so ya zo ya gubza wannan ma yana so ya zo gubza da gubza yaki duk dai Allah ta'ala akwai abin da ya so na dauka addinin musulunci dama idan Allah ta'ala ya so abu sai ya shirya masa dalilai da hanyoyi da ba za ka taba tsammani hakan zai faru ba hanyoyin iri-iri ta yi da baka tsammani sai Allah ya shirya abun abun ya tafi daidai ko abun ya wakana ba ta ba ta yadda kake zato bane abun zai zo kuma duk irin shirin da zaka yi duk shirin da zaka yi da tanadi da zaka yi idan Allah ta'ala bai so abun ba sai Allah ya kawo dalilai da baka tsammani abun sai ya rushe a gani to duk da anan Allah ta'ala na farko dai yana tuna musu ni'imarsa sannan kuma su ƙara imani da Allah su ƙara yadda da ikon Allah subhanahu wa ta'ala ba masu ba kai ba mai karatu a yau idan ka karanta wannan labarin mai Allah ta'ala yake cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ba wai tana jin labarin yakin badr a matsayin wani labari ya riga ya wuce shikin a'a idan ka karanta a yau kai ma akwai darussa da zaka koya a rayuwarka ta yau akwai abubuwa da yawa da Allah idan ya so Allah zai shirya maka kai kanka idan kana mamaki ya aka yi yayi nasara wannan al'amar Allah ne ya shirya maka ba ko wani sa'ilin kuma za ka yi ta tayana danka ka yi shirya wannan ka shirya wancan har kana ji a zuciyarka yanzu kam ai ka ka gama samun nasara kwatsam sai abun ya lalace to shi yasa kai ma a yau kai imani da ikon Allah duk abin da za ka yi ka dogara da Allah kada ka dogara da sanadi da sababi da kai za ka ɗauka to Allah samu dace li yaqdi Allahu amran kana maf'ula wa ila Allah turja'u al-umur za a mai da al'amura gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka ba abun mamaki bane Allah shi yake sarrafa komai da komai saboda haka ba abun mamaki bane Allah ya nuna wa wato ya mai da kafirai a idanuwan musulmai su gansu ai kalilan ba abun mamaki bane Allah ya mai da musulmai a idanuwan kafirai su gansu a matsayin su a matsayin ɗan kalilan domin ila Allah ya turja al'umur dukkanin al'amura suna komawa ga Allah Allah shi ke sarrafa komai da komai fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula dangane da kafirai da suka ga musulmai in kalilin wannan a farkon yaƙi ne amma da aka fara gwabza yaƙi Allah ya canja al'amarin musulmai suka ci gaba da ganin kafirai a matsayin kalilan amma Allah ya juya kafirai suna ganin musulmai sun ninka su har sau biyu kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin wata aya qad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun يرونهم مثليهم رأي العين da aka fara gwamza yaki sai Allah ya juya al'amara su kafirai suna ganin musulmai mislaihim sun nan kasu sau biyu ra'ayal aini ganin ido ba mabaki ba haka suke ganin su ce wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah yana karfafawa da taimakonsa yana karfafawa wanda ya so da taimakonsa inna fi zalika la'ibratan li ulil absar a cikin wannan abin da Allah ya yi na yakin badr ga mutane dubu gansu saba'in ko ɗari ga mutane dari uku da goma sha tara su kansu kamar dubu biyu to wannan ba Allah ba ba zai yi wannan to duk da musulmi ya karanta wannan ya ji wannan sai ya ƙara imani da Allah ya ƙara yarda da Allah subhanahu wa ta'ala to kar wani babu abin da zai tsorata ka ƙarfin makiya da dukiyansu da mulkinsu kar wani ya tsoratar da kai domin abin da suke da shi ba komai bane a bakin ikon Allah da kudurarsa to Allah samu dai ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fadbu الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب na'am Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka yi imani idza laqitum fi'atan idan kun gamu kun hadu da wata jama'a fasbutu ku tabbata wazkurullaha katira ku ambaci Allah mai yawa ambato da yawa la'allakum tuflihuna domin ku rabauta anan bayan Allah ta'ala a ayoyin da suka gabata Allah ta'ala ya tuna wa mu'minai irin ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu a yakin badar irin baiwa da Allah ta'ala ya yi musu irin yadda Allah ta'ala ya shirya musu dalilai da wato sanadi har suka samu nasara to Allah ta'ala a nan kuma yana kiran mu'minai su kula da abubuwan da idan suka yi riko da su Allah zai taimake su ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani domin abin da zai biyo baya mai imani ne zai iya yi wanda bai da imani ba zai iya ba ya ku waɗanda suka yi imani idza laqitum fi'atan idan kuka hadu da wata jama'a jama'a na makiya na kafirai wanda za ku yaƙe su fasbutu ku tabbata ma'ana ku dace ku tsaya kada ku gudu anan Allah ta'ala umarni yake bayarwa ayat ta gabata wadda makaranta kwanakin baya Allah ta'ala hani ya hu ladina amuru idza laqitum alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar idan kun gamu da wato taron kafirai kada ku ba su baya to rashin ba su baya shine ne tabbata tabbata shine ne rashin ba su baya can hani yayi nan kuma umarni ya bayi ya bayar to galibi malamin suke cewa idan aka samu umarni da hani akan abu daya wa hadha ablag ya fi gamsarwa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu ku tabbata kada ku gudu to yaushe ne za a tabbata idan adadin kafirai basu ninkin su bai wuce nawa ba so ɗaya ba misali su kuna ɗari idan ba su wuce ɗari biyu ba amma idan sun wuce ɗari biyu ba ko mutum ya gudu ba laifi ba ne an gane sannan kuma har wula yau illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a mutum ya ja da baya ne domin ya yi shiri ya saki dawowa ba laifi ba ne ko ya je ya haɗe da wasu jama'a a hadu a dawo ba laifi ba ne gudu gaba ɗaya shine abin da aka hana mu ambata kuma mun yi bayani a wancan lokaci cewa wannan kabira ce daga cikin kaba'ir az-zunub ya ga da dina amin idan laqitum idan laqitum fi'atan fasbutu ku tabbata tabbatan nan sanadi ne daga cikin dalilai na samun nasara sai abu na biyu abu na farko tabbata sai an tsaya an dage ba a ji tsoro ba sai abu na biyu wazkurullaha kathira ku ambaci Allah mai yawa anan malamai suka ce akwai mahzuf واذكروا الله ذكرا كثيرا ku ambaci Allah ambato mai yawa malamai sun tattauna me ake nufi da zikiri a nan amma imam qurtubi ke cewa wal azharu annahu dhikru lisani al muwafiqu lil qalbi wato ambatan harshe wanda ya dace da abin da ke cikin zuciya a cikin zuciyar akwai ambatan Allah da harshe akwai ambatan Allah babu shakka ambatan Allah yana daga cikin dalilai da za su sa musulmi za su samu nasara idan suka gamu da abokan gaba domin sun da kana ambatan Allah subhanahu wata'ala a lokacin zuciyarka ta rataya da Allah ne idan kuka gamu da makiya in ka ce Allahu akbar Allah shine mafi girma kaga zuciyarka ta ta'allaka da Allah la ilaha illallah zuciyarka ta ta'allaka da Allah Allahu subhanallah walhamdulillah duk abin da zaka yi in ambatan Allah zuciyarka ta ta'allaka da Allah kamar kana cewa ya Allah da kai muka muka dogara muka yi tawakkali a gare ka ya Allah ka taimaka mana to shata a yana daga cikin wato karantarwa na addinin musulunci kullum musulunci yana so mutum ya doki sababi na zahiri sannan kuma ya nemi agaji daga gurin Allah subhanahu wataala kaga a shirya makamai idan aka gamu da makiya a tabbata wannan sababi ne na zahiri amma ba wannan kadai ne zai sami ku samu nasara ba sai ku hada da agajin Allah subhanahu wataala wajen yawan ambatan Allah da neman taimakonsa domin ɗan adam din nan jiki ne da ruhi jiki yana bukatar abinci da sha da wannan za ka gina jikinka amma akwai abincin ruhi shi ne karatun alkuɗani da imani da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ta yi zama na kun yi shiri gangar jikin gashi akwai ƙarfi makaman akwai amma idan babu ambatan Allah sai Allah ya jarrabe ku maƙiyanku suna tankaranku sai ku ji tsoro ku gudu domin ku samu agaji daga Allah ba amma idan bayan kun dauki sababi kuma kuka kama ambatan Allah subhanahu wata'ala zikirin Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya taimaka mu ya tabbata a hadisi Abdullah bin Abi Aufa wanda Imam Bukhari da Muslim ya rawaito suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a shi Abdullah bin Aufa yake cewa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gamu da makiya za a yi yaƙi to sai manzan Allah kafin a gubza yaƙi fara yaƙi ya tashi yana mutane kudu ba yana cewa ya kun mutane la ta tamanna liqa al'adu kada ku yi fatan gamuwa da makiya amma in zama dole wannan wani abu ne da amma haka kawai kuna zaune lafiya kada ku yi fatan gamuwa a hadu da makiya ta wasu Allah al'afiya ko roƙi Allah zama lafiya amma gamuwa da makiya haduwa da makiya kada ku fatan wannan sai manzo Allah ke cewa fa idal taqaytumuhum fasbiru idan ya kama dole aka gamu aka hadu da makiya ya zama dole za a yaki fasbiru to shine abin da Allah yake cewa fasbutu ku hakuri ku tabbata sai manzo Allah ya koma gefe yana addu'a اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم kun ga ana manzon Allah ya aikace ya tabbatar da abin da ne Allah ya faɗa nan Allah ya faɗa nan idza lakitum fasbutu wazkurullah domin zikrullah ne ya kunshi addu'a domin kana addu'a sunan Allah zaka kama ya Allah ka kaza ya rahmanu ya qawi ya azizu kana addu'a kana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kuma imam ibn kafiri yake cewa babu shakka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi aiki da wannan aya sun tabbata a gurare da dama na yaƙi duk da adadin su kalilan ne albarkacin manzon Allah da kuma aiki da abin da Allah ya faɗa Allah madaukakin sarki ya taimake su sun samu nasara akan makiyansu addinin musulunci ya yaɗu ko ina da ina suka bude zukatan mutane da imani suka bude garuruwa kasa da cikin lokaci wanda yake kasa da shekara ashirin domin aiki da fadin Allah subhanahu wata'ala ya ahu da zina amini za da ƙiƙin fi'atan fasbutu wa zukurullaha katiran la'allakum tuflihun domin ku rabauta saboda haka ambatan Allah subhanahu wataala shine wato makami mafi girma idan aka gamu da kafirai idan aka gamu da makiya to shine malamai suka ce in dai har a fagen yaki ana so a ambaci Allah ambato mai yawa a lokacin ciki an shagala ana tsoron mutuwa ina ko idan mutum yana zaune lafiya shi kadai ba komai me ya kamata yake nan min babu aula kenan in daga makiya a gabanka amma ka ce ka ambaci Allah ambato mai yawa ina ko kana zaune a shagonka kana zaune a ofis kana kunci a gida kana zaune a falo ko kana zaune a majalisa me ya kamata ka yi ka ambaci Allah ambato mai yawa to Allah ya sa mu samu rabo duniya da lahira Allah ya sanya mu cikin masu ambatan Allah ambato mai yawa Allah ya karba mana kyawun ayyukan mu kurakuran mu kuma Allah ta'ala ya gafarta mana su ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana aslih lana sha'rana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك